بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta asabar safiyar sha nawa kenan sha bakwai ga watan ainihin wato rabi'ul awwal hijira na 1438 daidai da sha bakwai ga watan sha biyu 2016 miladiyya wannan shine darasinmu na goma sha biyu daga cikin jeren giyar karatukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha fadluha nawaqiduha wallafar fadilatu shaykh abu abdullah muhammad sa'id rislan Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi littafin da ke kokarin karantar da mu da kuma yi mana wa'azi da tunatar da mu abin da ya kamata mu ƙudirce game da wannan kalma ta kalmar shahada don ba faɗinta a baki kaɗai ke da muhimmanci ba sai mutum ya ƙudirce ababen da ake son ya ƙudirce a zuciyarsa sannan wannan kalmar za ta taimake shi wajen yi masa aiki da kuma samun rahmar Allah maɗaukakin sarki jalla fi'ula a ran tashi alƙiyama yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim Allah maɗaukakin sarki ka tsare mana imanin a darasin da ya gabata mun gama mun karkare bayani game da ainihin wato sharaɗi na biyar shine as-sidqul munafi lil kadhibi gaskiya game da wannan kalmar ta la ilaha illallah wanda yake kore yin ƙarya dole mutum ya samu kyakkyawan cikon gaskiya a zuciyar shi game da imanin da yake da shi da Allah kada ya zamto mutum ya zamo a kan gaba don akwai wanda yake yin imani da Allah amma a kan gaba in ya sami alheri ya ci gaba da zama in ya sami fitina ko ta jarrabawa sai ya bar addinin gaba ɗayansa haka Allah maɗaukacin sarki ya bayyana mana kashin mutane guda uku a cikin suratul hajji ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun iqma'anna bih وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين Allah ce daga cikin mutane akwai mai bautawa Allah a kan gaba, idan wani alheri ya same shi sai ya samu natsuwa da kwanciyar hankali a cikin addini, amma da zarar wata fitina ko wata jarrabawa ta same shi sai kaga ya juya a kan digadigansa ya bar addinin ma gaba ɗaya yana mai hasaran duniya da lahira. Allah ya ce ala ku saurara huwal khusranul mubin wannan ita ce hasara mabayyaniya Allah ta'ala ka tsare mana imani kenan sai mutum ya samu ingantaccen imani da kuma gaskata wannan kalmar ta la ilaha illallah bakin shi ya furta zuciyar shi ta kudirce asalin wannan gaskiyar dan dama malamai suka ce fa inda limtihanu yukra'ul maw aw yuhan a lokacin jarrabawa ne ake karrama mutum a daga darajarsa ko kuma ake tozartar da shi a wulakantar da shi in aka zo aka jarrabawa aji wanda ya abin kirki za ka tsallakar da shi aji na gaba wanda kuma ya kasa sai kaga an bashi a nan an wuce an bashi ko to kamar haka ne imani yake jama'a wanda ya imani na gaskiya da Allah Allah madaukakin sarki zai tsallakar da shi ya sanya shi daga cikin bayinsa mukhlasin zababbu tatattu daga wajensa idan kuma mutum aka wayi gari yana da wani nau'i na cakuɗa imaninsa da zalunci shine shirka to kuma anan Allah ta'ala zai wance kar da shi gefe guda za a yi watsi da shi ko da anan duniya ana ganin su ne masu daraja su ne masu kaza su ne masu kaza amma a zahiri a wurin Allah da bayin Allah muminai waɗanda suka san asalin ilimi daga wajen Allah daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun san waɗannan mutanen ba na gari bane ko batattu ne muna fata Allah ta'ala ka azurta mu da ainihin wato gaskata wannan kalmar mai kore ƙarya ka sanya mu daga cikin bayinka masu gaskiya a cikin imaninsu mal ya ce ash-shartu sadisu sharadi na shida da zamu bayani akai game da wannan kalmar ta la ilaha illallah kafin ga zama cikakken mumini to kana buƙatar wannan sharadin da shida jama'a shine al-ikhlasu tsarkake ibada ita kanta ibada sai kai ne sai ka tsarkake ta shi yasa malaman fiqhu duk littafin da suka rubuta na fiqhu da wani hadisi suke budewa innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniya kaje sahihul bukhari kaga da wani hadisi ya bude sahihul bukhari da wannan hadisin kaje ka duba littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan bukhari wa muslim na ainihin wato fuad abdul muhammad fuad al-baqi zaga ya bude karatunsa da wannan ne ka duba littafin umdatul ahkami min kalam khair al-anami da wannan hadisin ya bude shi ka duba littafin al-arba'un an-nawawiyya na imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala za ka ga shi ma da wannan hadithin ya buɗe shi mai wannan hadithi yake karantar da mu ikhlasu tsarkake ibada ga Allah dan ka jidda hadithin yake yace maka sani dai kadai dukkanin ayyuka suna tare da niyya kuma kowane mutum yana samun kadai abin da ya niyya sani wa inna ma li kulli imri'in ma nawa to sai ka maka misali faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda hijirarsa ya zamto ya yi ta domin Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ladan hijiran da sakamakon yana komawa ga Allah madaukakin sarki shi zai bashi ladan manzon Allah kuma zai ga wannan sakamakon da za a masa a ran tashi alkiyama amma wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha ko yatazawwajuha tace fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wanda hijirarsa ya zamto yayi ta ne domin wata duniya da zai samu ko wata mata da zai aura to in ya samu wannan duniya ya samu waccan matan shikenan ladan hijiran ya koma ga kan samun matan yana samun matan shikenan ba shi da wani lada a wurin Allah wanda wannan yake nuna maka cewa ashe dole sai ka yi ibadan da ya zamto Allah kaɗai ka fata a cikinta sannan Allah zai baka ladanta. wannan yake nuna maka cewa duk wata ibada da za a zo a yi ta kururutawa a ce kaza a ce kaza matukar dai ba ta da sa hannu daga fadar Allah da hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi ku kai aikin manza kai Allah ba zai karba ba duk yadda kai babatu kai magana ba abin da zai amfanar da kai wannan ba zai sa Allah ya karba ba jama'a ina fata an gane wannan domin ka'idan addini jama'a sai ya zamto abin da Allah ne ya saukar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya karantar abinda sahabbansa suka fahimta suka yi aiki da wannan abin shine addini abinda tabi'ai da tabi'u tabi'ina wanda sune al-qurunul mufaddala guda uku da manzon Allah ya bayyana sune kai za su fahimci wani abu a addini kuma ya zama addini amma kai yau ba za ka iya kawo wani abu a cikin addini kace kuma dole a kashe shi a matsayin addini ba zai yiwu ba jama'a to yana daga cikin abin da zai nuna maka cewa dukkanin ibadar da ba ta da ikhlasi to wannan ibadar jama'a ba karɓaɓɓiya ba ce a wurin Allah to wannan shi ne al'ikhlasu almunafi da shirki ikhlasi tsarkake ibada wanda ke kore cakuɗa Allah da wani a wurin bauta shi ne shirka wani faƙ wanda kuma ke kore munafirci mun yi bayanin munafirci a baya ko shi ne mutum ya bayyana imani a fili ya ɓoye kafirci a ina a zuci wariya da kuma samun ikhlasi tsarkake ibada ga Allah da barin riya a ce a kai wani ai ba dama ne ai ya iya kaza riya tana shiga cikin ayyukan ibada ta bata wajen ibadarsa to gashi yace mai kuma kore riya domin jama'a riya ma shirka ce shirka ce ga Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ka tsare mana imanin was-sum'a da kuma jiyarwa me ma'anar jiyarwa kana yin wani abu domin wani ya ji ka ya yaba maka misali kai malami ne kana karantarwa sai zama karatun da kake yi kana yi da mutane su yaba maka su ce wani ai ba dama ne ai wani in dai shi ne ce karatun nan ai kamar dai ka ce kaza to in kuma ka rudu sai ya zama duk in ka zo yin karatun abin da kake so shine ka birge masu sauraron ka ko da sakon Allah kake faɗa ko da sakon Annabi Muhammad kake faɗa sallallahu alaihi wa sallama mutanen da suka amfana to kai dai baka ladan komai ladan sisi baka da shi saboda me ka cakuɗa Allah da wani dan kana son Allah ya baka lada kuma kana son ma jama'a su yabe ka wanda ko an faɗa mana irda'un nas ghayatun la tudrak ka yarda da mutane su ji sun yarda da kai sun gamsu da kai 100 100 wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba jama'a a rayuwa ba zai taɓa yiwuwa ba dole in wannan ya yaba dole wannan ya soka dole in wannan ya soka wannan ya zaga wani lokacin da aka shiga ciki aka mai daidai wani lokacin da aka fito ne aka mai daidai to jama'a haka al'amarin su haka halayen su yake baka da inda ka iya da su jama'a ina fata an gane wannan waɗannan ababe jama'a da malai lissafa mana anan abubuwa ne ke buƙatar bayani dalla dalla filla filla akan kowanne sai dai ba zai ba mu dama ba wanda insha Allah ta'ala in muka zo wani karatun daban wanda ba wannan ba za mu kyankyashe bayanai game da waɗannan ababe insha Allah ta'ala Allah ta'ala ka tsare mana imanin sai malam ya sai malam ya fara mana magana game da ikhlasi to shi kalman ikhlasi jama'a kalma ce wacce aka sako aka aka ainihin wato zakuluta daga me akhlasa yukhlisu ikhlasan ko kuma khalasa يخلص خلوصا أخلص شيء متين يا تركتي أبو يخلص ينا تركتي وإخلاصا يا تركتي أبو إذا كما كان كما خلص شيني ألارتي شيني ما أنت يا زابا يخلص ينا زابا خلوصا شيني متين يا زابا أبو أما سين أبن ديكي قوناكم يكيسو ina fata an gane wannan kaga wancan tana da hamza a farko akhlasa wannan kuma khalasa ma'anar ikhlasi tana daukar dukkanin waɗannan abubuwan guda biyu jama'a shi yasa Allah madaukakin sarki ya zabi wasu daga cikin bayinsa har yake baiwa shaydan bayani cewa duk yadda ya je ya dawo ba zai iya ainihin wato kaiwa zuwa ga waɗannan bayin zababu a wurin Allah ba bari mu fara magana ikhlas abin da ke fi da al-ikhlas shine tsarkace wani tsarkace dukkanin wani abu amma anan ana maganar tsarkace ibada ga Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani abu a wurin bauta ba ba tare da an cakuɗa wannan bautar tashi da wani abu na datti ba dattin ko shine shirka jama'a datti shine shirka kuma shirka jama'a tana shiga cikin abubuwa da yawa ka karanta littafin adda'u waddawa ko littafin littafin ana ce mai a menene aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala za ga yadda ya kakkasa maka shirka har ya kawo maka ashirku fil mahabba ashirku fil ibada abubuwa da yawa zaka ga ya tattaro maka ya kawo maka jama'a wannan littafin jama'a littafi ne daya tamkar da dubu wajen kokarin dawo da hankula da kuma tunanin musulmai game da abin da ya dace su sarka aikatawa ainihin wato game da mahaliccinsu maɗaukakin sarki in Allah ta'ala ya kaddai rayuwar mu ta kai zuwa wani lokaci wannan littafin zamu zo mu sashi mu karanta insha Allah ta'ala Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ka taimake mu ka sanya mu daga cikin bayinka masu ikhlasi ka tsare mu gabarin yin shirka da munafurci da riya da kuma jiyarwa to sai na biyun shine lafazin khalasa ya khalas khulusan shi wannan shine zabi Allah ta'ala ya zabi wasu daga cikin bayinsa annabi yusufu alaihi salam lokacin da matan wannan ainihin wato azizi misir ta neme shi da lalata ya yadda sai Allah ce kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha kamar haka ne mun yi haka domin mu tseratar da shi mu kawar da shi gabarin mummunan aiki da kuma alfasha sai Allah ce innahu min ibadina al-mukhlasin annabi yusuf yana daga cikin bayinmu zababbu yana daga cikin bayinmu waɗanda muka tace daga cikin bayi muka zabe su kaga Allah ne faɗi wannan a suratu maryam Allah ta'ala ya bayani game da annabi Musa alaihi salam ce wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ka ambaci labarin annabi Musa a cikin Qur'ani ka ambata wa al'umma ka labarin annabi Musa alaihi salam ya kasance zababban bawa ne a wurin Allah wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo ne kuma annabi a kira'ar imamu nafi'un al-madani riwayan ainihin wato warshu da qalun su ma sun karanta wadhkur fil kitabi musa innahu kana mukhlisan mukhlisan wa kana rasulan nabi'a ya kasance bawan Allah ne mai tsarkake Allah maɗaukaki saki da bauta kaga mukhlasan an sa an malamin fataha ko can wance mukhlisan an yi malamin mene kasara to kowanne ma'ana shi daban shi yasa sai ka koma wajen malaman tafsiri yana daga cikin abin da zai taimaka maka fahimtar wannan shine sani ilmul qira'at shine taimaka maka game da sanin wannan amma in kira ɗaya ka sani to kaga sanin cewa an faɗi kaza a nan an faɗi kaza a can kaga zai baka matsala shi yasa na ce da shi al-mukhlasin da al-mukhlisin dukkanin suna ɗaukan ma'ana guda ɗaya an gane wannan ko jama'a dan sai mutumin da ya tsarkake ibada shi ga Allah kadai ne Allah yake zaben shi jama'a i annabi ibrahim alaihi salam da annabi isma'il da annabi ishaqa da annabi yaqub alayhi salam Allah ya zabe su saboda menene saboda kadaita shi da bauta annabi ibrahim alayhi salam addu'a ya dinga yi rabbana waj'alna muslimai laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina asuti ibrahim addu'a ya dinga yi wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ka nesanta ni ni da ‘ya'yana kada mu bauta wa gumaka, kaga addu'a kenan, kuma Allah ta'ala ya tabbata maka da cewa annabi Ibrahim ya kasance ummatan jagora ne, ƙonitan mai yawan yin biyayya ga Allah, lillahi hanifan, kuma mai tsayuwa kyan gaba da yi wa Allah bauta da karkace ma ainihin wato yin shirka da Allah. sai ma Allah ya ce maka walam yakun minal mushrikina bai kasance daga cikin mushrikai ba sai Allah ya ce maka shakiran li an'umihi annabi Ibrahim ya kasance mai yawan godiya ga ni'imomin da Allah ya masa istafahu Allah ya zabe shi eh wajtabahu Allah kuma ya tantance shi ya zabe shi daga cikin bayinsa ainihin wato nagari Allah ya ce wa atainahu fid dunya hasana a nan duniya muka ba shi kyakkyawan al'amari kyakkyawan rayuwa Allah ya ce wa innahu fil akhirati lamina salihin amma me yayi shi ma ayansa yayi ya bani inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun wannan ibada jama'a yasa Allah ta'ala ya zabe su واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا ها وإن لهم عندنا آه وإن لهم عند وإن لهم وإنهم عند وني سبحان الله إنا أخلصناهم من خالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار suna daga cikin tatattu kuma zaɓaɓɓun bayi da Allah ta'ala ya tace su kuma ya zaɓo su saboda mene saboda tsarkake Allah da bauta jama'a babu abin da Allah baya so irin shirka ina fata an gane wannan jama'a mafi girman laifin da zaka yi wa Allah shine shirka wanda ya fi shi girma shine ka ɗauki wata magana ta ƙarya wacce baka da ilimi akan ta ka jingina wa Allah yanzu mutum har yana da ƙarfin zuciyar da zai iya kallon Allah mahaliccinsa ya ƙirƙiri ƙarya ya san ƙarya yake yi jingina wa Allah wannan yana daga cikin mafi girman zunubi yana daga cikin zunubin da zai sa Allah ta'ala ya wa mutum mummunan azaba azaba irin ta wulaƙanci don irin waɗannan ma haka zo ce musu za a yi to ku ciro rayuka daga ku za su iya kaga sai da duka kenan ko Allah ta'ala ka tsare mana imanin wannan shine jama'a sai malam ya ci gaba da cewa dan akan ce aka ce khalasa yukhlisu khulusan ay istafahu istafa waqta waqta ko wajtabahu min ad-danas wal aib duk wani abu da aka tsarkake daga datti daga dukkan wani aibi to ana kiran wannan abin ya samu ikhlasi ma'ana ya samu tacewa da tsarkakewa na musamman malam yace wal ikhlasu تصفية العمل بصالح النية abinda kira ikhlasi shine tsarkake aiki da kyakkyawar niyya an jami'i shawa'ib shirki gabarin dukkanin wani datti na ainihin wato shirka jama'a ina fata an gane wannan domin ash-shawa'ib jam'i na sha'iba shine danas wa wasakh datti da dauda shi ne kira asha'iba jami shi ne ashawa'ib an gane wannan ko to abinda ake nufi a nan jama'a shi ne mutum ya tsarkake aikinsa da kyakkyawan niyya gabarin dukkanin ainihin wato wani datti da zai iya cakuɗa shi na shirka ƙwala jalla wa'ala allah maɗaukakin sarki maɗaukaki ya ce fa'abudillaha mukhlisan lahu ad-din ka bautawa Allah kana mai tsarkake shi da addini ina ma'anar wannan ayar wannan ayar ta zo ne a suratul zumar suratul zumar kuma sura ce makkiya ko ta zo ta karantar da mutane tsarkake Allah da bauta Allah ta'ala sai ya fara sura yace tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim sai ce inna anzalna ilaykal kitab lallai mu muka saukar maka da littafi mu muka saukar da littafi gare ka don haka fa'abudillaha mukhlisan lahu din ka bautawa Allah kana mai tsarkake shi da addini kana mai kauracewa dukkanin wani abu na shirka sai Allah ce ala jama'a ku saurara lillahi ad-dinul khalis tataccen addini ya tabbata ga wane ne ga Allah madaukakinsa shi lillahi dinil khalis Allah bai tsaya na a wannan aya sai ce wallazina takhadhu min dunihi awliya wadanda suka riki wadansu wadanda ba Allah ba a matsayin wadanda za su cece su a matsayin wadanda za su zamto majibintan su a matsayin wadanda za su amsa musu addu'o'in su biya musu bukatun su a matsayin mataimaka mana abudu cewa suke yi a'a mu fa waɗannan da muke ɗauka a matsayin ainihin masu masu masu cetonmu a matsayin masu ba mu kaza mana abuduhum kama ji yadda Allah ya ambata ba bauta musu muke ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa kace mu mun rike su ne saboda su kusantar da mu zuwa ga Allah matakar kusantarwa ma'ana tsani sai Allah ya ce a inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun Allah zai hukunci tsakanin muminai da kafirai a tashar kiyama tsakanin musulmai muwahidai da masu cakuɗa imaninsu da shirka a ranar tashi alkiyama sai Allah ya ce maka inna Allah lalle Allah la yuhibbu man huwa kadhibun Allah baya son mutumin da ya kasance kadhibun makaryaci mai kirkiran ƙarya ya dingina ta zuwa ga Allah kaffar ko mai yawan kafirci jama'a ina fata an gane wannan haka kuma Allah ta'ala fadi a sautu Yunus wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum suna bautawa waɗansu waɗanda ba Allah ba waɗanda ba za su iya amfanar da su komai ba ba za su iya cutar da su komai ba wa yaquluna kuma ma suna cewa ha'ula'i waɗancan shufa'a'una inda Allah su za su cece mu a wurin Allah kaga su sun kama ma Allah ya ce ah kul ya ke rasulullah ka faɗa musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard yanzu ku ku ne za ku baiwa Allah labarin abin da bai sani ba a cikin sammai ko kasai Allah ya subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah ga barin abin da suke hada shi da shi a wurin bauta ka ga rikan wani a matsayin wanda zai cece ka bisa garanti shirka ne da Allah dan ceton da nawa ne ne kul Allah ce wa manzon Allah ya ka faɗa musu lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba ɗayanta nawa ne ne ba wani wanda zai ceto sai da izini hatta annabi sallallahu alaihi wa sallama in aka zo wahala tai wahala aka je wajen annabi nuhu alaihi salam aka rasa yadda za a yi in aka dawo wajen shi in yace ana laha ana laha zuwa zai yi takama yace to kai ku zo kowa ya wuce Allah banni kawai mai manzo Allah ya bamu labari yace zan je karkashin al'arshin Allah zan je in fadi in yi sujada in taso in dinga yabon Allah da wasu kalmomin da ni kaina a yau ban san waɗannan kalmomin ba a wannan ranar ci Allah zikin samu a zuciyata ranar da ubangiji ya cika da fushi bayan manzon Allah ya gama yabon Allah da wannan kaga ya fara aiki na gari ne a wurin kalmomi masu kyau ya ce ban san kalmomin ba ma a yau a ranar Allah da kimsa musu bayan na gama yaban Allah sai Allah ce irfa ra'saka ya Muhammad dago kanka ya kai annabi Muhammad wasal tu'ta roƙi a baka washfa tushaffa nemi ceton a baka kaga nemi ceton washfa tushaffa nemi ceton a baka ceton kai da kace wane zai cici ka bisa garanti wa ya faɗa maka ga na manzon Allah ya faɗi cewa ga yadda abin zai kasance kai kuma naka ya zai zama jama'a wato gwara mu dawo cikin take mu jama'a wallahi damfara ne a ce maka wai wane zai cice ka kowa ne zai ɗauko wai certificate na aljanna wai ya baka ya ce maka wai an baka certificate din aljanna kai canka aljannan ta wace ce ne kuma an zo shiga aljannan nan waye zai fara shiga ne manzon Allah ko to an ce wani zai dinga kwasan mutane yana kai su kenan sai sun je sun sun ga manzon Allah shiga kenan ko shi manzon Allah sun bashi a filin kiyama yana ji da jama'a su kuma an dinga kwasan mutane ana zuwa ana tura sa aljanna manzo Allah shi kuma yana tsaye manzo Allah ya ce ni zan fara shiga aljanna zan je kofan aljanna in kwankwasa a ce mai wane ne wannan in ce ni ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mai gadi gidan aljanna ya ce bika umirna kai akai ma umarni mu budewa Allah naftah li ahadin qablaka cewa kan mu budewa kowa kafin kai to wanda aka ce kuma za a kwashe su a je a zuba su fa kuma ana filin kiyama kaga nan kenan irin za a saci irin Allah kenan misali akwai wani da ke gujewa Allah ne a nan duniya baka iya gujewa ba sai a can inda Allah yake a gaba ga Allah ran tashar kiyama ranar da Allah zai tara bayi kakaf ba wanda ya sai gudu to waye tela a wannan ranar bayan manzo Allah ya ce kowa tsirara yake waye mai sai da yadin ko ka wanda zai tashi da kayansa manzo Allah kai haka Allah haka yace ya faɗa mana yace kowa zai tashi ne kai da loban ka ma zaka tashi baka ciya da loba zaka tashi a wannan lokacin ƴaƴan da aka haifa ƙananan yara ƙananan yara wanda aka haifa alkiyama ta riske su sai sun yi furfura saboda masifa da bala'i yawma yaj'alul wuldana shiba ranar da ke sa ƙananan yara su yi furfura saboda tsabar tashin hankali amma ka ce a wannan ranar wani ne zai zo ya ɗauke ka ta bayan gida kuma kaga inda kuma abin ya fi ƙara muni kenan ma'ana kaga ana annan Allah ba shi da wani ilimi akwai abin da aka iya ɗan dojewa Allah ne Allah maɗaukaki sai ka tsare mana imaninmu don haka jama'a kun ji qul lillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ard to sai Allah ta'ala ya ce manzon Allah lalle ka tsakake addinin nan ga Allah shi kadai ala ku saurara Allah ta lillahi dinul khalis sarkakaccen addini tataccen addini wanda aka tace shi gabarin wani sofai na shirka to ga Allah yake Allah kadai yake wannan jama'a wa qala subhana kuma Allah madaukakin sarki ya fada a cikin suratul bayyina yace wa ma umiru su fa mushirkan nan da ake magana na larabawa da waɗancan ahlul kitabi dan ayat surar ta sauka ne tana magana game da ahlul kitabi da waɗancan mushirkan ko lam yakuni alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahu albayyina rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun طيبا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي وما أمروا كجمع وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وأن أكلوا وللتابي سكين كريستوشي ليهوداوا بس ربوبا كان سبيريبا إلا من بعد ما جاءتهم البينة سيبايا بينة تظهر حجة القرآن إن منظوم الله يزول شيء مو مسند والنبأ التي رسول من الله يتلو صوفا مطهرة فيها كتب قيمة التي تو وما أمروا su bayan na ba umarce su fada komai ba da waɗancan mushrikan da waɗannan kiristoci da yahudawan nan ba umarce su da komai ba illa liya'budullaha sai dai su bauta wa Allah shi kadai mukhlisina lahu din suna masu tsarkake shi da addini hunafa'a suna masu kaucewa bin addinin shirka da Allah Allah ya ce wa yuqimu sala kaji sai da aka tabbatar tauhidi sanan sallah ta biyo baya ke duk sallaka in dai ba ima in dai ba tauhidi kai aikin banza wa zai karba ma sannan kai magana wa yuqimu salata wa yu'ti zakata wa dhalika dinul qayyimah to shi yasa ana Allah ta'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budullah وقال تعالى كما الله تعالى يتكبر فدي صوت الزمر يتي قل الله أعبد مخلصا له ديني كتشي دسو ني الله زبوتاوا إنا ميثار كتشي دا الدينينا أنقانا وأنكو فرقوا آية الله شو يقول كفدا مسو إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ka ce da su ni fa an umarce ni ne in bauta wa Allah ina mai tsarkake shi da addini wa umirtu li an akuna awwalul muslimin kuma an umarce ni da in zamto ni ne farkon musulmi na wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama qul Allah ce ka ce wa da mutananka inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni ina jin tsoron azaban rana mai girma na saba wa Allah mahalicina na قل يا كي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كفدا مسو الله أعبد مخلصا له ديني الله كدي زنبوتا وإنا مي تركته شي ده الديننا tunda kun yi imani fa'budu ma shi'tum min dunihi ku bauta abinda kuka ga dama wanda ba Allah ba ku gani amma ku sani qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah hasararru na gaskiya su ne waɗanda suka yi hasaran kawuninsu da kuma iyalansu a ran tashin kiyama Allah ce ala zalika hul khusranul mubin wannan bace ce hasara wa bayyaniya kenan kaga anan Allah ta'ala cewa manzon Allah ma yake ka ce musu bautawa Allah shi kadai ba tare da hada shi a wurin abin bauta ba ina fata an gano jama'a Allah ka tsare mana imanu wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار للي منافقي سنا چن قسم متا قسم متا جهنم چن قسا قسا أنا منافقي سكي نو جهنم الله كياشم ولن تجد له نصيرا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذاك إيا ساما مسمتي مكابا kaga Allah bai ce walan tajidu ba hatta annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba zai iya tsira na ma komai a ran tashal kiyama matakar ka mutu babu tauhidi matakar ka mutu ba kaɗe ta Allah ceton manzon Allah ba zai amfani da kai komai ba amfani da zai maka kwaya ɗaya ce shi ne a zo a yi hisabi a kai kauta kaɗai amfani da ceton manzon Allah zai maka kenan na gaba ɗaya shafa'atul uzma kenan i ƙa'ida kenan kawai cewa an tsaya a filin kiyama ga rana ga gumi wani ya kama shi iyaka ƙwaurinsa wani iyaka cikinsa wani ma gumin ya shinge shi ga kuma mutane suna ɗauke da kayansu a kai i kowa zai ɗauko muna aikinsa a ka liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzari alladhina yudillunahum bighayri ilm shi yasa gwara ka bata kai kadai akan ka jawo su akan bata dan da kwatankwacin nasu batan gaba ɗaya za a jibga masa da naka su ma nasu fa yana nan amma kwatankwacin nasu za a ɗebo kai ma a jibga ma akan ka sai ka gane abin mamaki da wanda zai zo yana ƙarya yi wa Allah ƙarya yi wa manzon Allah ƙarya wallahi jama'a wannan abin tausayi ne abin tausayi ne ga wanda zai aikata irin wannan munan aiki wannan ya kai makura wajen zama munan aiki Allah ta'ala ka kiyashe mu to Allah ya ce manzon Allah walan tajida faufau har abada ba za ka iya samun musu mataimaki ba da zai taimake su ga barin azabar Allah saboda me suka yi munafikan wai ai sun raba kafa ne ko muzabzabina baina zalika sun raba kafa ne tsakanin guda biyu la ilaha ula'i wa la ilaha ula ba sa cikin muminai ba sa cikin kafirai wai su dai saboda kada a cutar da su wa idza laqul ladina amanu qalu آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن شين مذب شين تذبذب به kai komo din wannan ya koma can yau ya koma can in ya je wajen an ce ci ba ai muna tare ku wadancan matsiya ta ai kyale su in ya koma wajen an ce ci Allah ya san tabbatattu wai saboda shi dai ya rayu salin alin kada a zarge shi shi Allah ya ce inda munafiqina yukhadi'una Allah su munafikai suna riya cewa suna yaudarar Allah wa huwa khadi'uhum amma Allah ne yake kyare su da wannan yaudarar tasu ya zamto su cewa sun dilmiya a cikin wannan bata tasu wa idza qamu ila salati qamu kusala ka tsaya wajen sallama suna tsayawa suna masu bala'in bala'in kasala dan wannan ala wazni fu'la ma'ana irin bala'in kasalan nan da an dan ja aya biyu uku aya goma sai su ce kai wannan liman ya cika ya cika tsawo wallahi tallahi ban je wannan masallacin ba ga sharp sharp inda za je dan minti biyu ko an ga masalla an wuce wa idza qamu ila salati qamu kusala yara'una an-nas sallan ma ba dan Allah suke zuwa suna zuwa da mutane suka cewa suna yin sallan ne sannan wala yadhkuruna Allah illa qalila duk laifukan su ne a ƙarshe sai Allah ta'ala ya ce to lalle munafikai fa suna can ƙasan wutar jahannama kuma kai ba za ka iya samun musu mataimaki ba amma illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba kadai kaji ba a taba sawa wani sharɗin tuba kamar waɗannan ba illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara ayyukansu wa atasamu billah suka yi riko da Allah kyam kyam wa akhlasu dinahum lillah suka tsarkake addinin su ga Allah kadai to fa ulaika ma'al mu'minin to waɗannan suna tare da mu'minai kaji Allah bai ce fa ulaika minal mu'minina ba suna cikin mu alati suna tare da mu'minai kaga an basu ma a bakin gaba imani to kaji ma kaida fa sai wanda ya tuba ya dawo gabanin aikata aikin aikin laifinsa wa aslahu kuma ya koma ya gyara bannan da yayi a baya wa atasamu billah kuma yayi riko da Allah kyamkyam ba maganar sauka shoulder ba maganar biye biye sannan wa akhlasu dinahum lillahi kuma suka tsarkake addinin su ga Allah shi kadai sharuda na tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi sallatu fa ulaika ma'al mu'minin waɗannan suna tare da muminai kaga ba ce minal mu'minina ba a'a ma'al mu'minina eh za dai su iya komawa amma dai ba sa cikin mumini suna dai tare sha muna tare da wani aiki amma ba ma ciki tare da shi ina fata an gano jama'a to Allah ta'ala ka ji yadda yake ibara game da munafikai saboda mene ba su da gaskiya a cikin imanin su jama'a ba su da ikhlasi shi yasa Allah ya ce wa akhlasu dinahum dan rashin ikhlasi ne yasa ka sauka shulla haka kama wani wanda ba Allah ba dan idan ka tsarkake Allah da bauta zaran wani abu ya faru kace subhanallah da zaran wani abu tashin kace la haula wala quwwata illa billah ka samu tashin hankali kenan ko kana cikin bakin ciki da sauransu kace la ilaha illa Allahu al-azim al-halim la ilaha illa Allah rabbu samawati wa rabbil ardi wa rabbul arshi al-karim Allah Allah Allah Allah rabbi la ushriku bihi shay'a kaji kalmomin tauhidi yake faɗi اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك kaga Allah kake ta roko da kalmominsa kyawawa da sifofinsa mafiya ɗaukaka addu'a da kake yi in wata gajiya ta kama ka ko kana tsoron wasu mutane sai dai kai Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim zaka fadi ne sunan wa zaka kira Allah zaka nemi taimako ka nemi taimako wajen wani Allah kenan duk wata ibada da ya zanto ba a yi wa Allah irin wannan ibada ba a yi wa kowa sai Allah to yi wa wani Allah wannan jama'a shirka ko daga manzon Allah kai ka yi shirka da Allah da manzon Allah ba Allah bane manzon Allah ba abun bauta bane an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ka tsare mana imani faja'ala ta'ala sharta kaunihim ma'al mu'minina an yukhlisu dinahum lillah sai Allah ya sanya sharadin waɗannan mu'minan su kasance waɗannan munafikan su kasance tare da mu'minai shine sai sun yi ikhlasi sai sun tsarkake addinin su ga Allah shi kadai faman qalaha zahiran amma duk wanda ya faɗi wannan kalmar jama'a a bayyane walam yaku mukhlisan amma kuma ba shi da tsarkakewa a zuciyarsa huwa min almu'minin ah falaysa falaysa huwa ma almu'minin to wannan ba shi daga cikin mu'minai dan sharuɗan nan guda hudu jama'a da aka lissafa in ka karya daya ka samu matsala in dai munafincin ya tabbata to dole sai ka cika hudun nan duka sannan za ka kasance tare da mu'minai بل هو مع المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار مالك برري سنا yana tare da wadancan ainihin munafikai a can ƙasa ƙasa mutun jahannama Allah ta'ala ka kiyashe mu fala budda min al-ikhlas fi la ilaha illa Allah kinan babu makawa dole ne mutun ya sami ikhlasi tsarkake addini game da fadin wannan kalmar ta la ilaha illa Allah bi alla yaqsida bi qawliha tama'an min maqami'id dunya kada ya zamto mutum yana faɗin wannan kalmar ce kaɗai don kwaɗayin wani abu daga cikin ɗan wani abin duniya wala riya'an wala sum'a sannan kada ya zamto cewa yana faɗi domin riya domin yana yi domin mutane su gani su faɗa ko yana yi don jiyar da mutane cewa ai ya iya ai yana daga cikin suwa ne mutum ya zamto domin Allah kaɗai zai yi ina fata an gane wannan kamar yadda daga cikin magabata yake fara a ima ibn jauzi ko ibn abdurrahman ibn jauzi yana cewa duk mutumin da ya ainihin wato gyara al'amarinsa ga Allah shi kaɗai a zuciyarsa to Allah ta'ala zai bayyana wannan abu kuma a fili a fili sai kowa da gane shi daga cikin muminai a fili sai Allah ta'ala ya gyara mishi wajen in ka gyara ciki to Allah zai gyara ma waje ka sha kurbin ka kawai don kai ɗin kayan Allah ne an gane wannan ko sai ma da ya kawo mana hadisin Abu Huraira wa an Abu wa an Abi Huraira radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga Abu Huraira Allah ya ƙara mishi yadda Abu Huraira yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace as'adu an-nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah mafiya rabauta daga cikin mutane na samun ceto na a ranar tashin alkiyama kaji in ba ka da wannan to ka shirya ka gyara mafiya cancantan rabauta da sh- ainihin shafa'ata da cetona daga cikin mutane a ranar tashin alkiyama man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi shine mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah yana mai tsarkace ta ita wannan kalma a cikin zuciyarsa har cikin zuci yana tabbatar da bauta ga Allah shi kadai baya jin cewa akwai wani wanda zai cece shi baya jin cewa akwai wani wanda shi ya cancanta a kwaba wannan bauta tashi da kuma da kuma Allah madaukakin sarki a lokaci guda an gane wannan ko domin kwabawa ne wannan duk abin da aka ce maka a kwaba shi an samu matsala ko kuma bai yi ta ya bata wani rai ba a ce ai in muka yi za su jawo shi to shikenan bai yi ta yi ayya ka bata kanka lokaci addini ba a idan a ba wani haushi jama'a addini ba a idan a ba wani haushi ana yi ne domin wa domin Allah ya gani ya bada lada a gano wannan ko ko ka ce to shikenan ai yau za su ci ubansu kamaji da zagi aka fara ba wani abu ne jama'a addini na Allah kuma Allah shi ke tsaye da addininsa kuma jama'a shi yasa addinin na jama'a sai an samu wanda ya koyi addinin daga wajen malamai ba ɗan taka hannu ba don wani yanzu na ga ce to malamanka nawa ne ba zai lissafa maka guda goma ba ba zai lissafa maka guda uku ƙwarara ba baran kada ma ce kawai hawa da sauka ne ƙa'idar ilimi kuma yana buƙatar isnadi wajen waka koyo to shi yasa rashin karatu wani lokacin aka zo ana batu game da ilimi rashin karatu in karatun ya ƙare sai dai zagi ba shi ne kaɗai abin da zai aiki sai dai zagi amma in dai akwai karatu ina kake lokacin yin zagi sai dai kai ta faɗin karatu kai ta yin karatu kai ta yin karatu ba ka da lokacin yin zagi don karatun yana da yawan da ba za a iya gama shi ba don har ka mutu akwai challenges da yawa a rayuwa waɗanda ba ka da lokacin da za ka ce yau ka ɓata na kai ta mawana kaza ka ɓata ka lokaci ne ilimi yana a zanƙar malamai sun rubuta littafin yana a rubuce abin da ya rage kawai mu karanta mai aiki Allah ka kiyashe mu to ka'ida shine jama'a wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah yana mai tsarkake ta daga cikin zuciyar shi kenan kaga ana buƙatar mene safa'ul qalb zuciya ya zamto ta samu tsarki game da kaɗaita Allah da ɗayan tashi da bauta wannan hadithi al-Imam bukhari ya fitar da shi alabin hadithi ne 99 an gane wannan ko wa an Itban ibn Malik radiyallahu anhu qala ga hadithin da aka anso har ila yau daga Itban dan Malik Allah ya kara mishi yadda Itban yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace inna Allah qad harrama 'ala an-nari من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ce lallai Allah maɗaukakin sarki tabbas ya haramta shiga wuta ga dukkanin mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah bai faɗe ta don komai ba sai don neman fuska Allah an gane wannan ko yabtaghi bi zalika wajh Allah ya faɗi wannan kalmar domin neman fuskar Allah domin neman Allah ta'ala ya gani ya karɓa ya kuma yarda da wannan kalma da ya faɗi ta la'ilaha illallah ina fata an gane wannan wannan hadithi kuma khazahul bukhari wa muslim al-imam bukhari da muslim suka fitar da wannan hadithi jama'a to abin da zai nuna maka cewa dole ne a kaurace cewa shirka jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ruwaito mana a wani hadithi ingantacce wanda ainihin wato yake faɗin cewa hadithi ne na sahabi abu huraira abu huraira kuma kun san mutum ne mai yawan tambayar manzon Allah ko kuma shine kunni ilimi na wani al'umman ma gaba ɗaya dan babu wanda ya kashe yawan ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an gane wannan ko hadith abu huraira wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi shi kuma manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya faɗi wani irin hadisi kenan hadisul qudsi ko Allah ta'ala ce ana aghna shuraka'i 'an shirk ni ne mafi wadatuwan masu wadata ga barin shirka ni din nan na wadata ga barin shirkar da kowa zai yi man 'amila 'amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka ma'i fihi ghairi ya hada ni da wani a cikin wannan aikin to taraktuhu wa shirkuhu na bashi da wanda ya hada ni da shi ya bashi ladan na bashi da wanda ya hada ni da shi ya mai sakamako zai iya mutane ba sa iya ba sa iya amfana wa kansu wani amfani ko cutarwa jama'a la yamlikuna mawtan wala hayatin wala nushura la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra haka jama'a suke jama'a ka'ida kenan to ka gani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wani hadisin muslim hadisi 2988 Allah ta'ala ka tsare mana imani sai jama'a wannan hadisin mu lura da wani abu guda daya ashe ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi aiki ne ga mutanen da suka faɗi kalmar la ilaha illallah amma da tsarkake ta a cikin zuciyarsu ba tare sun haɗa Allah da kowa a wurin mai ba a wurin bauta ba kaga sharadin kenan sannan abu na biyu shine sai ka rika yin abin da manzon Allah ya ce in kai zai ci karanta shal kiyama manzon Allah ya ce wanda aka kira sallah ya bibiyi abin da mai kiran sallah yake faɗa bayan ya gama kiran sallah kuma yi min salati yace thumma sallu alayya sannan ku yi min salati bayan kayi salatin nan kuma sannan kuma sai ku roƙa min wasila Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta babu wadatu rafi'a babu inna la tadkhulu al-mi'ad wannan duk basu daga bakin manzon Allah ba riwaya ce shadda dan imam bukhari ya fitar da wannan hadisi in ka ce kai muhaddis ne jika ruwa sahih bukhari bai ni akwai wancan ƙara-ƙaran da aka yi an gane wannan ko manzon Allah ya ce to duk wanda ya karanta wannan hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah ceto na zai sauka gare shi ran tashar kiyama shi yasa ma kashi zaka ce raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya kaga shikenan an gama na yarda da Allah a matsayin ubangiji na na yarda da musulunci a matsayin mene addini na sannan kuma da alad muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin mene a matsayin annabi na jama'a ina fata an gane wannan yawwa to kaga kenan irin fadin da zaka ji wani mawaki yana ta yi ya manzon Allah ka cece ni ya kaza kaza ka cece ni zai amfani da shi wallahi ba zai amfani da shi koyi ba hayaniya ce kawai hayaniya ce da harguwa da bankaura ba zai amfani da kai komai ba abin mamaki zaka ji wani ya zo yana kiran sunan manzon Allah irin kiran da ake wa karnuka irin kiran da Allah bai mishi a cikin alqur'ani kawai ka ji wani ya saki irin abin da aka ce masu yi ba su da hankali sai kun ya saki kawai yana ta ya muhammadu ya muhammadu irin abin da laraba suka dinga yake larabawan kauye suka zo bayan ɗaki manzana suke ya muhammad ukhruj lana Allah sai ce innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna mafiya yau masu maka irin wannan kiran ba su da hankali wala annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum sai da ka kira shi sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka kira shi ya rasulullah ya nabiyallah ya abul qasim duk sunayen shi ne ka kira shi da waɗannan saboda girmamawa wannan kila ko sunan ubanka ne ya zo ya kira da irin wannan zaka ji ba daɗi sai ka ji ba a girmama shi ba Allah ta'ala ka tsare mana imanin naka jama'a haka al'amari yake to wajibi ne jama'a rika bayyana wa mutane irin waɗannan al'amura illa iyaka abu ne kwaya ɗaya faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا iyabahum thumma inna alaina isabahum magana ta kare jama'a baka cewa sai ka tirsasa mutane dole sun yadda da kai ku sun karba wanda ka zo da shi ba mai mutane dole illa iyaka in kai alkhairi za ka gani in kai sharri ma za ka gani Allah ka tsare mana imanin jama'a za mu tsaya anan insha Allah ta'ala saboda kurewar lokaci muna roƙon Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya sa mu tare a cikin lada wanda muka yi kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta mana bukatu mu na alkhairi Allah madaukaki saki ka biya mana ya Allah muna roƙonka dukkanin halin da muke ciki a wannan ƙasa ta mu Allah ka san halin da muke ciki Allah ta'ala ka tsamar da mu daga cikin waɗannan al'amura Allah idan dan wani munin aikin mu ne da muke aikatawa ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah muna roƙonka ƴan uwan mu dake ƙasar Syria musamman mutanen birnin ainihin wato Al-Halab ko Aleppo da ake cewa Allah ta'ala ka tseratar da su daga hannun waɗancan maguzawa Allah ka tseratar da su daga hannun waɗannan mabiya addinin shi'a ka tseratar da su daga hannun waɗannan ainihin wato sojoji na ƙasan rasha da waɗannan sojoji na amurka da dukkanin waɗanda za su je domin ainihin wato su yi musu ta'addanci domin jama'a wallahi abin ya wuce duk inda kake zato gari ne za a je a kashe mata a kashe yara a kashe ma matan kuma za a kama su a dinga yin zina da su abin da ake yi kenan fyaɗe har wasu mutane daga mutanen cikin garin suna neman fatawan malamai sa iya kashe ƴaƴayensu gabanin waɗancan su zo dan an zo a faɗe za a yi dole za a kashe mazajen matan kuma za a yi wace shi a riƙa musu fyaɗe kaga mutanen garin suna kuka suna faɗin cewa to mu shikenan dai a kawo mana ɗauki ba wani abu da suka iya yi kana ji kana gani a ƙasar siriyan nan jama'a babu irin munin abin da ba a yi hoton bashar al'asar za a sa a ƙasa a ce sai ka mai sujada in baka mai sujada kuma yanka akwai wanda za a ce mai sai ya ce la ilaha illa al'asad duk waɗannan abubuwan jama'a sojojin iran suna wurin sojojin hezbollah suna wurin da sauran ainihin wato alliance na shi a gaba ɗaya sun tara a ƙasar ganin cewa ne sai an yi sai an yi eradicated duk wani ahlus sunna a wannan ƙasa Allah ta'ala kana gani Allah kuma ka san abin da suke ya Allah Allah muna roƙonka Allah ka rusa su Allah ka rusa wannan kudiri nasu Allah muna roƙonka waɗanda suka mutu aka kashe su bisa ga zalunci Allah karɓi shahadar su Allah muna roƙonka mu kuma ka ƙara ba mu kariya da tsaro duk wani ainihin wato abin da muke samu na barazana na zaman lafiya da tsaro Allah muna roƙonka ka zaunar da mu lafiya ka ba mu lafiya da zaman lafiya duk masu son gurɓata ma musulmi lafiyarsa zaman lafiyarsa a ko'ina ne a duniya ya Allah muna roƙonka ka rusa waɗannan ya Allah Allah ka mai da wannan makeci zama makeci ne a kansu Allah ka mai da dukkan da barbarun su zama da barbaru ne a kansu Allah ta'ala mu ka tsare mana imanin mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته